بالله من الشيطان الرجيم وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله له فضل على الناس إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو وأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قال الله سبحانه وتعالى ya kaddara haduwar mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 20 da biyu ga wata na Rabi'u Thani hijira shekara 1446 wanda ya dace da 25 ga watan goma 2024 a sati da ya gabata muna cikin sota gafir mun tsaya aya ta 65 ta wannan sura sota gafir insha Allah za mu tashi aya ta 66 ta sota gafir insha Allah a kayan na akwai na iskoyan tambayoyi a ta harko yana bayanin cewa me matsayin sun ce kai ga mace idan ta mutu iya daga cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni lokacin mutuwar da shi zainab ce yana ga ya umarnin a since kitsa kenan sun ce kitso na mamaciya sunna ce annabi ya sunnanta kuma ya umarni a sun ci sai wani tambayar tana da alaka da limamai na idan limamin ku ya tashi zuwa raka'a ta biyar wasu su ce in ka bi shi ba ka da sallah wasu su ce kuma in ka zamana ka saba sunna Ah, wannan masala ce yanwa wanda ƙarƙashinta dai abinda muka jan hankalin duk wanda suke limammai ne lazim ka yi ƙoƙarin in kana limanci yi ƙoƙarin karanta babin suju da sawi dan da yawa mutane karan iyawa alaramma ne ya san kira'a qur'ani akan shi za su ka limanci dan ganin qur'ani matsayin qur'ani amma da yawa sai su manta qur'anin shine jigo na sallah amma akwai gyaran sallah in ta baci wanda lazimi ne kuma ka koyi gyaran sallah da aka samu rudu na lokaci idan limamin ya rikice a kasa gyara sallah bana manciya ba da jimawa ba da yawa na ji wani masallaci na sallah na isu ko an kaje sallah an tada hayaniya tsakanin liman da wani wanda ya karanci malikiya shi kuma liman bai yi malikiya ba bai yi ba da malikiya ba kuma marcin kudani ne mai yawa kana liman ya tashi raka wurin zama ya tashi ya ƙaru aka mai tasbihi ya ƙi dawowa wasu gabi shi wasu bisu bishi kamar da aka tambaya ayi dan biyar da aka are sallah shi limin ya ce ba komi wani ya ce a abulza wani ya ce a duka ba ku sallah gaba daya sai limin to ina sallah na zo musu buki ne sai ku bari malai ƙari sallah sai ku bari ma da ƙari sallah kina rikici ya ƙari ya kasa warwarewa ba na sallama ta shi wannan duka a ciki wanda yake kan magana kan ilimi duk da malakiya ce wannan mayan Allah mamun wannan shi ya karanta don da wani mutum akan karatu ba ɗaya mana da kun kai da kanka ba kuma ra'ayinka ne shi a malikiya haka ake cewa idan liman ya tashi raka ta biyar wanda ya sani ya bi shi bai sallah wanda bai sani bai na da sallah amma kuskure ne shi liman mai sa ka tashi ba ka kai komowa ba amma tasbihi yace a an ce an aka miƙe ba a dawowa nace a inda ake cewa an miƙe ba a dawowa a zamanin horko tahiyya ta horko idan ka miƙe liman ne ko mamu ne magana ce idan ka miƙe sai cak kakka dawo ko amma tasbihi ka ci gaba da sallah in ka kare ya kai sujada qabli salam sujada qabli ka shi salama haka aka ci annabi ce kin ba ci aka to wannan kuma ba shi kuma wannan taka karshen sallah ne dole ina aka maka tasbihi baka da kat ka san kurkure ni kari ni kai dawowa zakai ka zama an kare sai sujada ba'da salam a wannan wuri ya miki tsaye aka mai tasbihi sai ya dawo a yi sujada ba da sala. To, mas'alar bin shi ya ƙi dawowa wanda ya bi ya ce bai sallah shi ne kuskuren. Mai kuskure zai yi liman kuma yawo kanan kwanan wani ke wani abu yawo kanan aikace kuma hada ma asalin kuskuren. In ka ce na tashi raka ta biyar baka bi na bayan kun minta su biyi kun yi kun yi na ƙi dawowa lazim ku bi ni. Ai yanzu kana bi na ko sallar bayyanawa ko ta asucewa misali a zuwar la'asar ko magarba ko ishe ko sallah misali a raka ta uku ko ta hudu na bar misali fatiha na bar fatiha kai ma muka sana barta sai kamar ta zabi nake dawowa eh wata raka ce na bari kenan misali ta baka bina wani ce baka gabi ne ma kuskure dole idan kowa liman tasbi su ba su bana sama ya dawowa lazim ku tashi ku bi shi an yi sallah an kare ya gyara ta in ya yi ku gaskiya daman kenan da ƙarin ya ƙarin sujada guda kenan ko ya ƙara ka guda kenan ko kenan zai ba da salam daman bayan salama a kai ta in ku wuce gaskiya ma dai ya salama ba a tsaya ta gyara ku wannan shine abin yi amma ka ce baka bin shi matsala dan kwanaki wani gamu cewa wallahi mala haka aikace haka ne ina sallah kasar ruru na halin ya shiga wani hali daban wallahi ta bi fatiha baraka ta uku haka aka yi kuma suka tashi aka tara ainiya a takaice dai idan liman ya tashi a raka'a a raka'a ta biyu wurin zama kuma ya tasbihi an gunga bai dawo ba dole ku bi shi haka a raka'a ka sallah ta ƙarshe kuma ya tasbihi ya ƙi dawowa shi ne man kamata ya kafa da raka ta biyar da ya ƙara aka tabi ya dawo in bai tabbata ba dawowa zai amma idan bai dawo ba kuma mu kun kun ji tabi dawo ba dole ku tashi ku bi shi ai wannan sal an ƙare an gyara ta shine kuran sai kin da takaice dai limamai akwai akwai karatun gaskiya na gyaran sallah yana da kyau sai magana na yi bayani a darasi da ya gabata na wankan janaba wanda ake da arwalla da wanda ba arwalla ba bai ji ba an ambaci kurkura baki da shaƙa ruwa muna karanta fiƙin sunna ne muna karanta hadisi a hadisin da aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallama yayi duha dukan ya gama gaba daya wannan nan yanzu malin ya ce kawo babu kurkura babu shaƙa kun da aka da wanke al'aurar shi kun ya kwara ruwa kan shi gaba daya wannan magana yau malami hadin amma babu nasi ne magana sun akan ta balle kawo na yin wanka kadai abinda aka ce ku annabi ya wanke al'aura ya zuba ruwa kan shi gaba ya gama jikin shi gaba daya kun wannan wanka ba wata kurkura bai ku shaka ruwa ba hayan yin sa ba annasin wancan Allahu a'lam sai magana zakka ta ri'i da gujiya dan wa mas'ala ri'i gujiya duka in ka bar alkama nasi da annabi ya ambata na zakka alkama sha'ir dabino kuma ce zabib da inabi kinan sha'ir alkama inabi da dabino su ne hata nasin zarra bai tabbata ba wannan kudin su ne nasin ƙarar annabi ya ambace su cikin abin da kyau da mazaka don haka duk abin da za ka kawo kiyasi ne akan wannan sai wasu masu tsaya gaba ɗaya idan su bin hasan su zama shokani wannan su kaɗai daga ta kabas da annabi ambata sanauta la zakata illa shi kaza babu zaka in abin to abinda manhaj jamhurin malamai suke dauka ya ce duk abin da ba su ba kiyasi ne kansu kenan an ka hudda hatsi a wake a dawa gujiya riji wani ɗaya ne kuran ya ga musu da sai guda kuran da riɗi da gujiya da wake duk in dai sun kai tiya ɗari biyu da ran shi ne muke misalin sa'i ɗari uku sa'i ɗari uku muka da sa'i zai baka tiya ɗari biyu da arba'in kamar mai kusa fiki suna ya kawo abin kilogram ne da ba kilo 647 to dan kilo iya bambanta tso bushewa ko bai bushe ba shi take bambanta amma dai asalin abin mizir ne awo ne kenan tiya 240 kuma kowanne ba a gama hatsi tiya 100 dawa tiya 100 shiga tiya 100 a'a kowanne a karam kanshi sai ya kai tiya 240 zan iya yi shinkafa tiya 200 wake 200 hatsi 200 da 200 200 zakawa ta kawo na ba kajin tiya dubu ce ko ita kun isa gaje kun isa gaje kun neman lada amma zakka ta shari'a bata kama ba kowanne a karan kanshi sai ya kai tiya 240 wannan shine magana sai magana shiga yara sahun gaba wannan ina ga abin sha wannan bayani akan shi dan wannan sallallahu alaihi wasallam ta liyali minkum ul ahlam wa nuha annabi ya magana cewa wanda suke za su kuskuta da ni manya masu hankali ina nace na karara har wata ina ga ubay bin ka'ab wani cikin dabi yake cewa ina cikin sahu sai na ji an huzgo ni ta ido na riye haushi ya kama da ido na riye ce da na juya ya ga ubayi ne ijayo shi ya shiga wurin da haka ƙare sallah ubayi ce yaro haka annabai wani umarni hudu mu shiga kenan yaro son gaba ba shi bane ba inda ba dai kuma ka azaman to babban kobo ne ma na akwai muce ubari ka ka ka babban kobo ne ka so yaro ya kai karatu ka ga da kobo gaskiya ka je babban kobo ne ba abin za ka yi gaskiya kai zo ka da gaba eh amma dai asali manya ne a gaba akan yara gaskiya sai kudin zakka ana iya gina masallaci da su a a yadda ba masallaci an ce zakka an ce masallaci bai cikin fi sabilillah ina ga wanda yake da labarin gina gina sultan bello an jima ana gina ta ba a kare ba Allah tuka abu gumi rahimahullah ya buga ya buga ba wata madogara a ba da kudin zakka ya tabbatar da haka to aiki ya nisa an yi buga an buga su mutane ba su da wancan hayar zakka karshen ta dai tawilin shi Allah gahar ta mishi tawilin makaranta ce kaza kaza dai an kasa yace to a kara zakkar a shi ne aka ida shi amma asali gaskiyar mata mun take mutum fi sunna ko ta mun ta mun na rabani ya ka masala masalati bai cikin fi billah bai cikin zakka gaskiya ba a ba ba a gina masallaci din zakka ko sai ta tabarmi ba a gara masallaci a idan ba masallaci ci kurum bismillah alama
قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات ما الله سبحانه وتعالى yana ba manzon shi umarni ka gaya musu don suna neman a sassabta a haɗa kan jama'a ka araba kan jama'a haka ka isko ana ya gari uwaye da kakannu ya kai abu sabo a cikin gari ya kawo wani abu ka tsoro a takaice dai suna neman annabi sassabta Allah ce mun shi ka gaya musu inni nuhit an hana ni kina abinda kuke nema a wajena an hana ni an abu da lazin sulul mudun an hana ni in bautata ma abinda kuke bauta ma wanda ba Allah ba wannan kuma abin lamma ja'ani albayinat bayan hujjoji sun zo min daga Allah na ƙaryatar da wannan abin bauta ta ku ba an bauta bane sheme ne bayan hujjojin sun zo min kenan ba ni ba bautar abin da kuke nema na uwa da kakanni babu hujja lamma ja'ani albayinat min rabbi kuma wa umirtu an as an uslimu lirabbil alamin amma umarni mana alakim shi umarni wa umirtu an uslimu lirabbil alamin amma umarni meka wuya da rabbil alamin ga Allah kadai ubangijin halittu gaba daya shi kadai mana nake bauta wannan bauta kowa sai shi kuma ku kan wannan ubangijin da nake bautawa wallahi هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتقولوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون
na'am cewa yana jan hankalinsu Allah da ake kira a kadata da ibada da muke jayayya da ku kanku huwallazi khalaqakum min turab Allah shi ya halice ku kuma min turab wata kudura ta Allah wannan ubangijin ku ji ikon shi daga wannan ƙasa da kake takawa daga wannan ƙasa da kake gani idan antum basharun tantashirun sai ga ƙasa aka aka aka halitta sai ga ƙasa an samu mutum halitta ta mutum yana kai da kawowa wanda aka yi daga ƙasa min turab kuma zan ya bayyana wannan wannan turab kin matakai da Allah ya bi min tinin min hama in musanun min sasalan kal fakhar wannan matakai ne da Allah ya bi da wannan ƙasa aka mai da ta tin aka cakuɗa ta ta koma tin aka ta bushe ta koma salsal ta koma hamai masanun bakan laka mai wari har dai aka kai mutum ɗan adam asali kenan jinsin babanmu Adam daga wannan ƙasa da kake takawa sandararra daga nan Allah ya mutum na Adam. Wannan kanki mai hankali sai baka sanin ƙudurar wannan Ubangiji. Ga daga yadda yi ku asali, kuma annabi ya magana wannan ƙasa wai ingantatta Imam Ahmad wata inganta dai cewa ƙasar ma daban-daban Allah ya umarni aka ɗauki ƙasa daban-daban. Baka da fara da ja da wane ne Zana na ce an halicce ku daga ƙasa daban-daban da aka tattara shi yasa kuka zamanto kala-kala daban-daban launi iri-iri dalilin ƙasar da aka yi ku da ita ne zaka ga wani ja wani hori wani baki wani toka-toka wani kaza kaza gashi nan dai mutane da adam yanda annabi yace yanda kasar da suke aka da ciku haka jinsu goto yace hatta da halayen ku wani mai kaushin hali wani mai taushin hali da kasa take ta mai ta mai tauri haka kuma kuke annabi da yanzu da sana yace Allah ya ciku min turab summa min nutfati kusan kuda bayan sai Allah ya gama da haye kowa haka ko ta cikin kan buzuzu ka yawo ba uwa ba uwa ba kaka ko ka ta yawo cikin kasa ba uwa ba kaka ba uwa ba kai ne kurum a kuma Allah wannan kudura dai yanzu sai canza sai mai da halitta wannan mutumin da wannan aka da kasa gumza Allah sai mai da shi halitta shi daga wani ruwa daga cikin dugun mani a ta mai nutuwa da daga kenan wani abu daga cikin ruwan mani yanwa hakika dan adam san kudura ta Allah dan adam wannan kashe ta kullum mutum iya ilimi iya sanin girman Allah ilmi rabo ne wallahi ya tabbata ilmiyan wannan alace min wanda doka ta kwanda wannan ruwan ne kun tum kamar an zuba ruwa kullum a tare ayyuka ne ba haka bane haka ne zamani kun tum ruwan zai bushe ayyuka la Allah ce min tufutin jin ajal tabi'in wannan cewa tabbata dan adam lahiyi wannan zo auna mutum aje auna iyawa ko bai aiwa a likita ku tambaya misa ake aihuwa ake aunawa akwai wasu iya halittu da mutum ke zubowa lokacin inzali domani an ce yakan hudo halitta mai suna halitta miliyan zuwa miliyan sattan ba miliyan ba ba miliyan miliyan zuwa sassanta miliyan akalla ne lahiyi wanda ke awo halittu ne ma miliyan ka sai mutane nijar yawa halitta kun kwace kwace kuma ta matsayin halitta kwace halitta ce tana motsi tana motsi a wannan halittu daga su ne Allah kuma hikimar Allah za a ware wannan miliyayyukan Allah ya wani shiri a cikin ma'aiwa ita kuma tana jira lokacin ɗaukan ƙwayayi lokacin tana jira ƙwaƙiya nan kana zuba su tserere kowa zai tunkari wannan wurin wancan ƙwan ko ta halittar can take tunkara amma Allah hikimar Allah abinda Allah ke so a yi waɗa ɗaya ne ko biyu ne wannan ƙwan halitta ɗaya ta ka tana zuwa wajen wannan ƙwaƙwa ta wancan ƙwan kaf ɗari Duk an ci an yi bireji mu suka tabbatu da ta bireji mu ofin ji mu suka ta wannan ɗayan Allah yana mai wannan ɗayan da ya shiga yana iya rabuwa a samu halittu sai ta tagwaye kaman kara yakan yi biyu su shiga wannan halittun sai ta tagwaye ne daga kowa daga kamar kamar wasa da ba wasa da ba wani wanda kace wai wani wani ilimi ne duk wani abu da kanta da kai abin akwai ilimi akwai hikima yayin da yayin da kanta ban sai san hikimar Allah kan magana ai wa Qur'an ta shi ka kun aya wallahi ta shi ka aya Qur'an inda Allah ya shirya dan Adam halittaka yace yanzu ya mai da halittar mutum daga wannan dugun ruwa wannan ruwa na mani yace suma min alaqatin kun wannan manin shi ne ya koma gudan jini zana goma shi ma ya bai etap ba kuma a mani aka mai wata halitta ya koma gudan jini nan can baya cikin maunin magananta ya yi magana nutufa mutuga izam ko tunan haka taka zama abin gurin yanzu dai an gaya maka dan adam an bi matakai ya kayan halitta shi ta sun mai hurujukum tifala bayan matakai ya da Allah ya bi dan adam a cikin ma'ayyashi sai aka hudo ku ɗan la'uhu ɗan la'uhu tifilan yaro ɗan ƙarami sai an motsa sai an juya ta tsala kuka sai an motsa ka wannan halitta kuma ba ƙare ba Allah ya ci gaba da binta da halitta da ba mataki-mataki ita sun mu da tabulugu a shuddaku kana ɗan la'uhu a hankali a hankali a ce ya fara zama ana murna har zama kana dingilewa haya mai da ka ka tuntsire ka zo da ka ko da gaba eh kai ne dai eh an aje kai wata tuntsire ba ta gani ba ka wasu hanci ma ba gani ba dara ana nan ana nan wannan halitta za a fara ya fara rere ya fara tashi ya tsayuwa haka dai ana murna kai ne har za ka kai ne tabulugu a shidakum haka kai tsaka karhi dan asmi dan bana bakwai ka bara ka fado baka ji komai lahiya lau ka shiga da gudu kana walƙiya kana walƙiya bau kana jinkarin jikinka haka Allah yi ka yace summa litakunu shuyukha yanzu an kai ololuwa 30 30 da yanka kuma yanzu cika ta kare kuma ya fara saddawa ya fara kasa kasa ya ba tana dan tamukewa ana dan samu ya dan dan kuskure ma ana kuskure ana kuskure ma dai haka kashin ma ya fara gajiya kana mekewa ka dan yi ruku rukuyi kai dai wata da musam ga ka zama gaba daya kaga ka koma rarrahe yanda da ka haka za koma kana yi rarrahe ma wata ran ya motsa aka barka inda ya barka ne rarrahe ma wata kai ma ya musa ka wannan duk wani matakai ne da Allah ya bi dan adam yace dai wa minkum man yutawaffa min qabl daga cikin ku mutane akwai wanda ake amsar rai shi kahin lokacin nutsuwa wani ɗan watan daga ciki ake mutuwa tun daga ciki wani ya an mai kusa mai ya mutu wani ana ya tsala kuka ya ya ƙara ya mutu wani da haka mutuwa take kuma hikimar Allah babu lokaci babu gida ko gari da mutuwa za a yi ta a kwana kaza ko shekara kaza ko mu'ilmi kaza ne babu kun ba wace kategori kaza ne eh kadana take mutuwa eh shekara kaza ne ba ta da babba ba ta da yaro ba ta da lokaci sai ka binne danka ta kaiwa kana kallo ka binne jikan kama wannan abu ne babu lokaci a takaici kwarin ya ce wa minkun man yi akwai wanda ake ɗaukar ran shi kahin lokacin wannan natsuwa ya ce wali tabulugu a jalin musamman ka ƙarshe dai Allah zai barku ya barku haku kai kowa kai lokacin da aka ambata aka yanka mai na ajalin shi don kowa akwai ajalin da ya mai kowa na shi daban duk wannan tsari ne na Allah subhanahu wata'ala wala allakum ta'qilun Allah muku wannan bayani dalla dalla don ku shiga hankalinku kina Allah mai wannan iko shine kadai mai haƙƙin bauta ba wani ba magana kenan ci gaba
هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى فإنما يقول له كن فيكون
هو الذي يحيي ويميت shi dai wannan Allah mai wannan yiko shine ke rayawa shi ke kashewa allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah shi shirye kayan shi ya tsara ayi mutuwa ayi rayuwa don ya jarabe ku ga wane ne kyawun aiki shi ne mai wannan ikon ya raya ya kashe wani yanwa magana rayawa da kashe ba abin da ba kudin hira a aikace allah sun zala ya gwada mana ya gwada ma duniya da mutane ikon rayawa da kashewa muna labarin adam haka aka yi shi ku bayan adam an zo duniyar ga kisa ibrahim a.s. da namarud namarud ya yi da'awar shi ma yana raya yana kashewa an kawo da izgili ya kashe mutum guda bar guda ko shi ne kashewa da rayawa baranci to ni ni ubangiji na shi ki hudo da rana hawaya daga yamma da gabas ta hada yamma kai ma kaga babu hujja babu bai kaga kaga ya tabbatewa anan bai yi haka Ibrahim salama ya nemi Allah a rin ka fitu yana mata Allah Allah fa da mun ya kake raya matattu ta alam tumin ibrahim baka bi imani ibrahim ce bala walakin ita bai na kalbi ibrahim baka bi imani kake nema a gwada maka a ce a gwada mishi Allah ya ce baka bi imani yace na imani Allah amma ina son samu nutsuwa abin da ka gani ba kamar labari bane ba aka ce mai ɗauki wannan tsuntsaye guda hudu ya gama ya cakuɗa ya cakuɗa guri guda bayan sun mutu kuma ya kira kowane guda a cikinsu wannan ka shakar bakan ka hala rayu su ne garma ka ne zabuwa ce ba ruwanka zuwa Allah ce kullu hudu hudu wanda ga maka wani sunan wani shine ga maka ba annabi fa da bai labari ba kazan tsaya kun ji Allah ta tsuntsu hudu hudu maka ce zama kuma Allah ka ce ka kira su ya tuna ka sa'aya za su zo masana tahiyya kuma haka aka yi ya kashi ya gama wuri guda iya kiran kowanne ya ware tsoka a ta kwaɗe wuri guda amma nan ta ware nan ta ware kowace ta ware daga ilwarta bayan an goma an cakuɗa kowace ta huta daga cikin nan ta zo ta gamu ya ga tsuntsun da aka kiraya wannan ya ce Allah ya gani kuma ya mai imani kan gaba haka kista in wai yau duniya ishe misali kuran ka san an raya an kashe yau duniya da ake magana magana yahudawa kan uzair me dalilin ɗaukar uzair ɗan Allah ne ba wani magana kan shi dalilin rayawa ce ba mutuwa suka ga abin hausa suka ce ma duka ma Allah ne gaba ɗaya ko ɗan Allah ne ko sai ce ɗan Allah ne ko uzair ai uzair shi ma asalin duk mutuwa uzair uzair za shi gona sai ya zama na ƙasan wani ice yake tunanin ya wuce wani gari mutasa mutu yake ce yake tunanin yaya za a kashi ya za a tare mutum bayan mutuwa wani tunanin yake kuma da mene a banu isra'il ma wace annaba ne ba shugaban da banu isra'il wannan tunanin yake yi na yanzu a rama da tu kan kullum abin da Allah ya ce kaza wani lokaci mata doka idan kun ka imani wannan tunani ne yake amma tallo mai ta'am sun ba a sauko Allah ya kashe ya kashe Uzair cika da 100 mace 100 100 an shiga haka amince da shi gunya ya ta gona gunya bace Uzair ya ta gona kurin an buga an buga Allah bada shi ba wanda ya ganshi shekara 100 ɗan uwa da abokai da su mutu ya can karshe akwai ta ya shi mace ta tsuwa kun kuma sun Allah kuma Allah ta doshi ya tashi ya wanga ya wanga jiki aka ce shi kwanta ta ina ga ko da sahi ne ko ka da wani gwara ne babu wani guda ta a bala ka ka mutu ka zama nan shi kaka nan ka zama nan shi kaka dari nan bala mutum ya ta amu shi kaka dari kai a wani wurin a ce yanzu in zo latsa maka sharabi ka lamatar sana yanzu da abincin ka za shi gona da ka dan hurar wa ka zuwa gona ko da dan hurar da dan abincin shi aka ce diba abincinka da abin shanka da ka shirya lamatar sana Allah ya rike abincin kamshe shi buke shi ba abin da canza duk wanda su ƙurani ne bakara ce kamshi ga alama abin musa da yawa don cikin bakara ne aka ce hatta abincin shi abincin da mace sana ba wanda canza tsamfi shi yadda yake yantar haka ya same shi kuma jaki ya zama ƙasusuwa aka ce to daga cikin da cinka da ka so da shi gashin kashi shi ne iya kallo skeleton na kashi Allah ka diba kai bane cizo wani kusuwa lama ka diba yanzu aka ga hada kashin karab a gaban shi karab karab karab karab karab shi kaf ya gam gaba din skeleton aka gama mai tsoka jiki da fata gaba daya kun yi miki ya kara shikenan ka jaki ya rab ya kara ya boda ce ce Allah da sa Allah mai iko da kan komai da kan iko komai kaji wannan ayi raya ce ba mutu akai ga isa misa kisa suke suka dauki isa su abun masu suka ce mai kashi ne Allah ma wansu dan Allah wansu shine Allah ai kisa masalar da yake suka dauki isa Allah dan Allah ai raya ce ba mutuwa shine babban abin da isa ya samu wani matsayin wajen su ganin su kuma Allah dan abun iyayen su ne dan kwayen shi a musu bayani Allah mai iko ne kan komi duka haka ne amma abin suka zama wasu fitina suka dauki abin kuma ya huce suka halaka a banza amma abin Allah gwada ayar shi ne mai iko raya ne ba mutuwa aka yi hannun Isa alaihi salam aka zo abin da bai yi wa alkitance wani kwarekware bai iyawa da wancan Allah na jaraba annabawa da Isa ta shi wani lokaci da ake alfahari da likita da wane ne iyawa kwarewa don aka yi mai abin da ya wuce kashin likita kai bakin likita kai magani baka ba maka hu ido baka raya ba mutu ko bakin likita daga an kare shike ya tafi a ce shaka ta tafi ni ba da sana fa lamar an kare likita yanzu an mutu akwai magani ya kare bai kallon kama bi kallon kama bi ya kudu an kare ka mutu to isa ya zo da abin da ya huce na likita a kawo makawo kowa sa wani makawo nemi adda shahidan kuma warai shike na kare ba wata farasiwa kare wanda ma ka fa makawo a kawo gurgu ya shahe shi ya tsaye karab ɗauki laka laka zai ɗauka ya tsuntsaye kun ya busa kun furr tsaki markta ki bizinillah da ya kwatanta musu ne allah mai iko ne in yayi ya ce kun bizinillah a je wajen mutum kabar an san wane ne kun an san su dan kuma aya za a je kabarin wani wani an san shi tsaya addu'ar ki allah kun bizinillah mutumin tashi kuma tashi kuma ba ya koma a cikin da wacin gari ba tashi da koma yadda kamar ya musamman da dabo dabo a tashi zai koma ya ci gaba da yawa cikin yalan shi duk wannan ai aya ce Allah guda mai iko ne kan rayawa da kashewa magana kenan shine kenan Allah huwa alladhi yuhyi wa yumiit shi yake rayawa kuma shi ke kashewa فإذا قضى عملا فإنما يقول له كن فيكون kuma shi Allah duk abin da zai yi niyya zai yi kuma menene ba wani ba aiki ne mekanik za a yi kaza ya yi gama kaza kaza kaza a kurin duk abin da ya zo kalmar kun ce kun ba take kun fai kun ba a kun ne ke cewa ya ce kun fa ya kunu abin he ya zama to yadda Allah su duk abin da kun kun ne kurin tsakanin kaf da nuni kun ne kurin kina aikin Allah ba ba ta lokaci ta gaba
alam tara ila alladhina yujadiluna fi ayati llahi anna yusrafun alladhina kadhabu الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون
alam tara illa alladhina yujadiluna fi ayati llahi anna yusrafun nan ta abun mamaki ne baka ga abun mamaki baka diban waɗanda suke jayayya mutum da rigima da ayoyin Allah an kai mai aya Allah ce kaza ko kaza amma iya kawo ra'ayi ayar tinkarar ayar Allah da ra'ayi da magana baka mutanen an ta yanda an nasrufun ta yaya ake kauda su da gaskiya da hira bayan kamun aya ta ayar Allah Allah ce alladhina kadzabu bil kitab wa bima arsalna bi rusulana duk wanda suka karyatar da na alkitab ma'ana jinsi da ta ko qur'ani duk ma suka karyatar da alqur'ani suka karyatar da abinda muka aiko sauran manzannun mu wani mutane fa sawfa ya'lamun za su san sakamakon aikin su tabbas me za mu إن الأولاد في أعناقهم والسلاسل يسحبون من حميم ثم في النار يسجرون
Allah ce idil aghlal fi anaqihim za su sani lokacin da aka sa sarka ukumi aka gama wuyan da hannu shi alghul a sa a wuya a darma hannun da da hannun da wuyan a darin wasalasil yushabu kuma da sarkuna na musamman na wuta nalaka khudhu faghullu thumma aljahima sallu فغلوا ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه hasbuk Allah ya ce kuzu na dan wuta lokacin da yana jaje da ma ba abin da tayi ba ina amfanin kaza kaza kaza yayi Allah ya bada umarni kuzu ku kamo shi fagullu ku darma wuyan da hannu tab summa fi silsilatin summa na jahima sallu kun kun kama shi wuta za ku yi shi ba wuta za ku yi shi wuta za ka yi mishi a kai shi wuta shi kuma a wutan sun mafi silsilatin zar'uwa saba'una dira'an fasulku akwai sarka ta musamman tana tana an an gare ta akwai sarka wanda aka ce zar'uwa zira'in zira'i saba'in ne a cikin za a sa shi a ɗirmi Allah kiyaye shi Allah ce ma anan za su wani lokacin da aka sa ukumi a wuyayin a wuyansu wasalatir da sarkuna yusabuna ana jansu a wuta ja ake a wuta eh ana jansu a wuta yusabun yace fil hamim thumma fil nar yusjaru za a kai su wuta tsakanin ruwan zahi kuma da zahin wuta wanda Allah ke cewa hadihi jahannamu allati yukadiru biha al mujrimun yatufuna bainaha wa bain hamimin 'an Allah ce wannan jahannama sai ta za a sa su jahannama ana musu gori ga har musan da kuke cewa ƙarya ce ya tufuna bainaha wa baina hamimin an suna kai da kawowa tsakanin ruwan zahi da wuta da ƙunan wuta shi Allah ce kenan za a sa su cikin ruwan zahi fil hamim kuma sun mafi na sajuru kuma a ƙona su da zagin wuta ga ruwan zahi kuma ga wuta sun maƙila lahum
ثم وقيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين na'am thumma qila lahum aina ma kuntum tushriku nan za a tada masa hankali suna cikin azaba to ga kuna a cikin azaba ina abin da kuka rike kuka ba su haƙƙin Allah kuke bauta da ba Allah ba ina suke a yau ina suke kun bauta ma banza babu yace wanda kuke bauta ma kuke gama Allah da su min dunillah abin da kuke bauta wanda ba Allah ba qalu dallu anna rasulullah babu su ma sun san bace sun bace sun ba maganar su babu su domin babu fa'idar abin abin dalilin bautar su dan a nuna ta yau babu su ga kiyama ta tashi ga su a wuta babu wannan abin suka rike matsayin Allah kun ba Allah ba suka ba sakin Allah za su ce lam nakun nad'u min qabl shay'a za su yi ƙarya amu da mun bauta da mun da mun bauta kowa da mun bauta ma kowa ba da mun ba bauta ma kowa ba ta Allah ta kaza ga zulul kafirin haka Allah ya batar yake batar da kafiri ba hujja ba madogara kai ga kace baka yi ba to wannan batar me Allah musa kan yace dalil zalikum wannan abin da Allah subhanahu wataala yana ma ta'ala wata ukuba duk mutumin da aka zo mai da gaskiya ya gano gaskiya ce amma wata manuwa daban ko girman kai fito daban sai inkarin gaskiya ko da gaskiya shikenan Allah ya mai kwandam yanzu kun ba basira bai gane shikenan anta babu uba kamar wannan a hana ka a rike ma basira a kauda maka aya kuma shike ma an kare Allah gama da kai in ba da Allah ya musu yace zalikum wannan abin da ya same ku bima kuntum tafarhun fil arad bigar al haq bima kuntum tamarhun dalilin haka dalilin kuna alfahari da ƙarya wani shukari na cewa kuna alfahari da yawan mabiya ko alfahari da jagoranci su ne manyan gari suna ga su ne a gaba ya za su bi wani wanda ba kowa ba shi ne nan horin ciki da shi da bata suna kan bata amma suna jin isa suna ga su suke kan gaskiya suna jin daɗi da saban Allah dalilin jin daɗi horin ciki saban Allah bima kuntum tamarhun da dalilin na almarama dalilin girman kai kan kin karbar gaskiya don kazo da wani kare na kenan dalilin jin daɗi da zaben Allah dalilin girman kai karbar gaskiya shi yasa Allah ya bar su fitar da su a kafa shikenan me za a ce musu karshe udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha فبئس مثوى المتكبرين ادخلوا ابواب جهنم ذات ku shiga ƙoyoyin jahannama na ce jahannama tana da ƙoyoyi daban-daban Allah ta lhata wata abuwa likul jizamin likul babin jikin makasum ko jahannama tana da ƙoha bakwai amma yan wancan abin da ya shahara wajen mutane isma wannan kowa sunaye ja'im jahannama sa'ira shaqara ladda hutama hawiya akwai sura da ma akwai sa'an na da sauransu wannan bakwai suka yace ai wannan kota kowa akwai jahannama daban akwai jahim daban tasa daban ta wale daban gaskiyar magana an ce magana babu nasi sahihi da kawo wannan rarrabawa wuta halitta ce guda ba wuta bakwai bace ba na lakca wai za a haka mai makadin bai idin sami wani shekan tafura إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا Allah ce wa'iza ra'atun min makanin ba'i wuta idan ta hango ‘ya'yanta daga nesa’ sami'u laha taghayyuzan wa zafira za ku ji tana gumza tana haushi tana boda boda tana ƙara a gidan wata halitta ce cikin ruwa ta musulun maza na ke cewa yi wuta bi jahannam معها سبعون ألف زمام ومع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها آه. أنا تقول بك يا ما زأزو دوتا كاكوتا لتلقوا لكو زأزو دوتا da linzami linzami dubu saba'in linzami dubu saba'in ya ce dukkan linzami guda na wuta kasan halittar girmanta linzami guda na wuta iya rike da mala'ika dubu saba'in suke rike da shi dubu saba'in su dubu saba'in lissami da karkin mai lissami mashin na ga wajen katin miliyan na kusan miliyan katin miliyar nafsan miliyon na mutane na na malakai na malaiku ba na kasa ba na kasa ba inda ku kai da ko inda ku ka baka kawo dan da ko 70 da biliyan nawa kawo mu balle malaika kuma malaiku ne wannan malaika ne miliyar 4 da miliyan 900 ka san halitta ta huce halittanka cewa tare manzo Allah iya tare sahabbai sai zai ta sun sun zabe suka ji kara kora suka ji kara ya ce a tarifin kusa wani ƙara ko mine ne allah ya ji su ƙarar ya ce hajjarin rumi fi jihannam mun saba'i na harifan al'adun ta haila ƙariha annabi ce kusan ƙarar mai musamman ƙarar mai ba ya ce dutse ne aka jewa shi daga bakin jihannama ya yi ƙasa ya gangaro gangarawa nan da shekara saba'in baya ya ce yau ne ya kai danda jihannama shi ne ce fasami'tum wajabataha shi kuka ji karan yanzu ka san halitta girma ya wuce gaya wuta wannan kowanne sunaye ne na wuta kowanne tana ɗauka misalin za Allah da yake magana cewa me yake ce da yayin magana ƴaƴan iblis wa inna jahannama lamaw'idu ma jam'in ka ce duka jahannama ko a ce inna jahannama lamaw'idu ma jam'in jahannama ita ce makoma su gaba daya kaga sun mutane nan an ce jahim sa'ira sakar laza hudama kowanne sunan wuta ne sai ce maka wa inna jahannam la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab da kulli babin juz'un maqsum tana da kowa kurin kowa ga kowa ce daban-daban ita kowa ta kowa da nata a takaice Allah kiyaye sai yace kenan wa'annan za a ce udkhulu abwab jahannam ku shiga ƙorin jahannam ko da tashi kuma wannan khalidi na fiya da wani kawure ne za ku dawwama a ciki fabi'isa masawal mutakabbirin Allah ce tur Allah wadan makomar masu girman kai a gina girman kai ya hana su bin gaskiya shi ka ga wannan hali ci gaba
فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون
sai mun ji magana wuta ba dadi zama da ka koma can baya wannan mun taba aljanna kadan ko innal muttaqina fi bayan wata kuma irin wajen innal muttaqina fi jannatin wa uyun dukhuluha bi salamin آمنين إن المتقين في جنات وعيون يوا بسلام آمنين يوا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا مسلم فيها لا يمسهم فيها نسب وما هم بالباب مخرجين جزاك الله خير يا ta yi zahi ɗan sassanta ne da ajiyar da kuma cikin bayan wata aya ce ta magana mutane Allah ce innal muttaqin lalle masu jin tsoron Allah fi jannatin wa'uyun saɓanin wannan ‘yan wuta su suna cikin gidajen aljanna da idanuwa na zumuwa madara giya ruwa tatacce ya ce za a ce musu Allah ce ko a wannan halin za ce udukuluwa bi salamin amini ku shiga aljanna cikin aminci cikin nutsuwa ya ce wani za'ana mafi su duhun min duk wata matsala tsakani da ka iyawa na gaya maka magana ka gaya baka mun kwata mun buga ma duk amma masu imani ne za a shiga ce za a fudda duk daga bakin kowa duk wata matsala tsakanin da kai ina jin haushinka kana jin haushi na ka tsane na tsane ka wannan adam ne mutum ne duk wannan abin sai a cire Allah ce za a cire min gil yace kuma za a shiga ce ikhwanan ala sururin mutaqabilin za a shiga aljanna ana ƴan uwan juna ciki ɗaya uwa ɗaya ba da ƴan uwan juna kuma suna san juna mutaqabilin kuma matsala wahala ta ƙare la musu fiya nasabun duk wata problem an ba magana gaji yayo bai kaza gaji ba magana nasab ba magana nasaba kuma umma muna bi mukharijin kuma an kare ba a kare wuta an je ba wuta har abada Allah kai mu lafiya amin ci gaba Allah fasabir fasabir inna wa'da Allah kuma amin inna wa'da Allah فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون الله كما يقول فاصبر إن وعد الله حق nan ɗan uwa annabi mutum ne wanda Allah ba annabta ya ɗabi'a ta mutane ta jin haushi damuwa don kana kallon mutane suna shekantaka suna ɓanna a su kuma lahiya lau an gyale su za ta fasa bai kai haƙuri kwaram inna wadal haq alƙawalin da Allah ya maka haure alƙawali ne na gaskiya kai na kake gaugawa wannan lamarin su fa in ma nuriyannaka ba'da ladin irin aw na tawfayannaka wannan bayin Allah ko babba dama a gabanka a rayuwarka a gwada maka abin da za a musu na azaba na hukuma ya zama ka kansu ko ma amshi ranka ba musu komai ba kada ba ruwanka za su kuma zo ga Allah ‘yan wa yau misali ana jin bala'in da yahudawa ko amurka da ‘ya'yanta rashe bala'i bugun mutatawa ‘yan wa musulmi mutanen gaza ko palestine muna shi ta gudu ya kama abin Allah ya yi ba akwai mika zaka zaka a ba ba daɗi akwai ciwo ‘yan kuna ji kullum musulmi ba shi da wurin darasi ya ƙur'ani wannan abin da ake a yanzu kakumance suwaye jigo abin birnin isra'ila ko suke ma wa wasu musulmi na wannan yankin kakumance mun kanci ƙudani a fir'auna fir'auna tun ba a yi musa ba yake kama ɗiyan banu isra'il iyayen kawa kuma a wancan zamanin su ne musulmin ba ku gane su ne musulmin a wancan zamani su ne bayan Allah suke tare da annabawan Allah waliyan Allah a cikinsu yake da waliyar Allah annaban Allah amma Allah kyale Fir'auna ya ta kashewa ana kashewa aka ai Musa Allah ya kare ba kashe shi ba Musa dai a san ko su zaman da ku san da abin ajiba ana yi ko an jima ana yi aka ai Musa shi ma girma haya samu annabta Fir'auna ya ci gaba da wannan abin da yake alƙawari na kisan iya maza da bar iya mata Musa ce bi haƙuri kasa ta Allah ce ya ba wanda ya so ku haƙuri koma ga Allah sai ta ba Musa abin ya yawa kayan ka zo an mana bayan ka zo an mana abin ya yawa sai ka har su shiru abin an kasa abu ta ku haƙuri kasa ta Allah ce shekara nawa kana na fara wannan yake sai labari shi Allah labari alƙawarin Allah gaskiya ne Allah bai bada mabana haka dan wallahi ko mu gani a gaban mu ko ba mu tabbata Allah saka mu shi wallahi ina kai wani lokaci lokacin da aka yi yaƙin Iraq kawuri na wani shiroda na alman yake ce ma bush bush ka yi hankali ka tuna an yi daulolin suka yi amurka yau da na labarin suke kaka tsagawa da mulki da allah baka kuma yana lokaci tabbas allah bai bari haka nan kuma da kuma alkawarin allah ne haka allah ce manzan shi wannan lamari kai ba na kun ka hakuri in ma a yi a gabanka in ma a yi a gabanmu balayin zawa amurka ko isra'ila ko a yi a gabanmu ko ko bayan mun mutu kaba sai wakana yan wani kan tarihi musulunci salatin ayubi salatin kayan yazo kayan aihe shi isra'ila lokacin nan ba ma wata daular musulunci ba ma yahudawan an kore su kudus lokacin turawa ne mutanen yamma suke bin kudus lokacin ba magana ba magana yahudanci nasaru ne nasara ne suka amshe masallacin suka kashe da kisawa suka zuba jini suka amsa ta gaba daya har yahuda ba kowane amsa zamani amma akwai aqida wajen musulmi sai mun amso kayan mu sai mun yanto masallacin wannan kamar ana yi haka ake kamar ana yanzu haka suka ta yi a yau wannan yanzu a kashe wannan yau a yi wannan haka aka yi haka aka yi har Allah ka salaha duniya ayyubi kuma ɗan wayan da ake a yanzu haka can da ake araba duniya araba take musulmi lokacin nan sham daban iraka daban da hijaz daban daban da bayyana araba ake ne yanzu har wani sarkin zai bayo zai wa turawa wata ƙasa da sha mai layiya yadda kasa ana yi suna mana a yanzu haka aka yi suna karshe tarihi haka aka aka aka raba al'umma saladin farkon abin da ya fara saladin abu uku ya ɗauka babban abu ya ce na ɗaya rusa aƙila ta sufaye da marar barun sufi da addini barun shi da Allah kudin shi ba ruwan sufi da addinin Allah ci ga addu'a yace ya rusa magana ya rushe aqida ta sufaye ya rushe duk wani sufi kan aqida ya kawo daula islamiyya akan aqida sunna al-sunna jama'a yace matakin hukun da yake na ma haka ya kokarin rushe wancan domin mutum a Masar a Masar lokacin nan sufaye fatimin su suke daula ka Masar ya karya su ya amshe mulkin Masar za a nishi ke ya amshe Iraq ya amshe Sham dama ƙasa ku ce lokacin nan masar sham iraq ya amshi yanzu gaba ɗaya ya gama kan sham masar iraq ya ce yanzu hadafi na gaba shi ne kuma tunkara bitar makadis zai ka ji tarihi kuma la haka aka yi allah ba da nasara an buga an buga ƙarshe allah ya kaje su suka watse suka tsere suka barawa musulmi kudus lahadin ayyubi haka yan wa musulmi bai sarewa amma a samu aƙida da kishin wannan abin a zukatan yau ko gobe ta kama za ka iya taimakawa bakin ƙoƙarinka shi ne magana kwanan amma kake ce wata shi ke na ƙare la ba ƙare ba wallahi shi Allah ya ce fasabir kai haƙuri inna wa'adallahi haqq alƙawalin Allah gaskiya ne fa'amma nuriyannaka ba'da ladin idon ko mu gwada maka wani abu da muke alƙawari kansu a wani tawfayannak ko mu amshe ranka baka ga komai ba amma dai fa ilayna yurja'un za su koma zuwa gare mu wannan shine na kamata mu tsaya lokacin Allah kai mu da su gaba insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته